بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya haɗa fuskokinmu a wannan safiyar asabar 17 ga watan jumadal akhira shekara 1445 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da 30 ga watan Disamba shekara 2023 mun haɗu a wannan jami'a abdullahi bin abbas da ke nan ƙwarbai cikin birnin zaria kaduna state nigeria a wannan babban cibiya tamu ta koyar da addinin musulunci ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar izalatul bida a wani ƙamatar sunna a sheikh Abdullahi Balalau na shirin gagarumin wa'azin ƙasa da aka shirya a wannan birni ta Zariya a wa'innan kwanaki. Muna addu'a Allah ƙara ma shugaba lafiya. Kamar yadda na faɗa mawaɗa wannan cibiya ce wanda yake shugabantanta babban malaminmu al'imam a Sheikh Abubakar Juma da Gidaɗo, shi ma muna mashi addu'a Allah ya ƙara masa lafiya. sannan kuma wanda suke karɓar mana baƙi uba jagora a sheikh muhammad sari yakubu allah ƙara masa lafiya madiban zazzau domin gagarumin wa'azi da aka shirya na ƙasa a wadan kwanaki wanda kusan tun jiya an fara wanda a cikin tsarin waɗannan wa'azuzzuka da za a yi na wa'azin ƙasa wanda jiya malaman da suka iso aka rarraba su a cikin wannan gari gaba daya suka gabatar mana da kuri hudu ba a masallatan juma'a sannan suka yi mana kuma juma'a din wanda kamar babban malami sheikh magaji fadul da muke tare yanzu jiya a wannan babban masibiya shi ya gabatar mana da hudu ba lafiyayyen hudu ba hudu ba mai raya zukata mana addu'a Allah ya saka masa da alkhairi bayan kuma yi mana wannan hudu ba muka sake haduwa a wannan cibiya tsakanin magriba zuwa isha shi ma nan mala ya sake harraka mu ya motsa mu lalle jiya maza sun anshi nasu sako kuma sun amfana sun yi farin ciki matukan gaske yau kuma shine muka sake haduwa da iyayenmu mata a wannan lokaci domin kuma ku anshi naku sakon ku anshi naku tsarabar da malam yake tattare da shi muna fatan da Allah za ku ba mu kyakkyawan haɗin kai na sauraro da natsuwa da kuma jin abin da malam zai gaya mana bayan kuma mun ji mun tashi mu je mai aiki da shi kafin farawa da Allah ina so in ɗan jawo hankali zuwa ga jami'an tsaronmu da Allah kowanne ya san inda aka ce ya tsaya domin ba da gudunmuwa da aiki da za ka yi a wannan waje to da Allah kowanne ya kiyaye wannan abin da aka sanya mashi kowace ta tsaya a position din da aka ce ta tsaya ta kula da aikinta ku kuma masu sauraro da Allah muna roƙon ku da Allah ku ba su kyakkyawan haɗin kai wanda zai zama to a wannan abu lafiya sannan kuma a tashi lafiya na biyu yanayin taro ka idan ka tara mutane da yawa shi ne zama to akwai mai dan matsalar rashin lafiya ko dan wani abu to idan ka dan ji dan jikin ya dan maka duku duku ba dan dadi ko wani abu to kar ka bari abin ya kwantar da kai da Allah nan da kudu da masallaci akwai kwamitin lafiya akwai kulinin da aka tara ta musamman in ka dan ji jikin ka ba dan dadi ko wani abu da zarza ya can akwai jami'an lafiya ka dan gaya musu abin da ke damun ka ta dan baka abin za su tallafa maka matakin farko kafin a bar wannan waje ina fatan kun ji na biyu kuma idan bukatuwa ya kama mutum to akwai makewaya nan dama da ni za ki iya tashi daga nan ki je ki samu waje ki biya bukatanki cikin kwanciyar hankali da Allah muna bukatan a ba mu kyakkyawan haɗin kai na sauraro don Allah ba ma bukatar surutu a ba mu kunnuwanku da zaman toku an shi abin ta saƙon da malam zai isar muku da shi wannan shi ne a taƙaice da farko kafin ba malam ya fara karatu muna kan mu buɗe wajen da karatun alƙur'ani domin mu samu kyakkyawan natsuwa mala'ikun da za su zama to su sauka a wajen ya zama to sun ƙara samun wajen ya zama to mun samu kyakkyawan natsuwa da Allah za mu kira malama raliya jumare gida da domin ta zo ta ɗan karanta mana wani ɓangare na alƙur'ani ko da minti biyu ya zama to ta buɗe mana da karatun alƙur'ani malama bismillah
ina yin zai zai yi can gaba a ɗan matsa mata da kujerar yawuwa abin zai kai mata
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان زكيا وما نتنبه إلا بأمر ربنا له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنه حول جهنم مزيدا ثم لننزعن من شيعة أيهم أشد على الرحمن عزيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها ذريا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نجيا فكم أهلكنا قبلهم من قرنه أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
Masha Allah. Masha Allah. Masha Allah. tabaraka Allah. Masha Allah. tabaraka Allah. Allahumma barik.
Allah ya saka ma malama raniya da alkhairi Masha Allah.
Allah ya mazuriya albarka Masha Allah.
kai tsaye zan mika abin magana zuwa ga babban malaminmu a sheikh doktor magaji fadul zarewa wanda ɗalibi ne a jami'atul islamiyya wanda ya digirin shi na farko a can akan hadisi ya digiri na biyu ya digiri na uku duka a birnin madina ma'ana sun buzo daga gidan annabta kenan lallai yau za mu sha ilimi don haka ma ba mu ce ga abin da za mu ba da tofi ba duk abin da malam ya ga kawai zai amfani da mu kawai mu saurari alkhairi kawai ki ɗauki takardanki da biro ki zotin abin da malam zai faɗa idan kuma kina da tambaya ki rubuto tambayar ki aiko da shi a ƙarshen muhazara sai ya zama to a karanta tambayoyin da kuka aiko da shi insha Allah za mu ba malam kyakkyawan awa ɗaya wanda zai gabatar mana da wannan muhazara daga karfe goma da minti goma ya zamanto zuwa sha ɗaya da minti goma insha Allah Allah ya malam muwafaka Allah ya saddada shi wafaka shi fare ta faddal mashkur Amin. Sai a tuna min idan minti hamsin ta yi.
to malam insha Allah Ayyakum Allah. Masha Allah. Akwai buƙatar wannan ɗin kowai ne shi. To. Ɗaya ne? To.
suna yi to dole da aliyu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya saka ma iyayenmu malamanmu jagororinmu da alkhairi bisa wannan alkhairi da suka hada wanda ya tattara mu a cikin wannan ɗaki mai albarka kama daga kan jagororinmu na ƙungiyar jama'atu zalitin bid'a wa iqamatu sunna ta ƙasa baki ɗaya zuwa na mataki na jiha zuwa mataki na local government tare a sheik malam abubakar jumar gidaɗu waɗanda kamar yadda nake shan faɗa sun baro jami'ar musulunci ma mu ba mu shige ta da lokaci kuma alhamdulillah sun shige mana gaba kuma muna biye da su a baya muna kuma kallon abin da suke yi mu ma muna kwatantawa ubangiji ta'ala ya saka musu da alkhairi mun saurari karatun alkur'ani mai girma wanda ko shakka babu ya natsan mana da zuciya wa ma'alar da alkur'ani babu abin da ya kai alkur'ani daɗi ko dabbobi ne aka tasa su ana karanta musu alkur'ani wallahi sai sun tabbatar da zancen Allah yake karanta musu shi yasa Allah ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah dutse ma da baya shiga wata danyar hanta Allah ya ce da za a karanta masa a saukar da Qur'ani akan shi wallahi sai ya ji tsoron Allah domin Allah ya ba mu labari a cikin duwatsu a kowanne yake kecewa idan ji ayoyin Allah saboda tsoron Allah a kowanne yake ɓallowa ya faɗo walantana kuma zukatan ɗan adam Allah ya rufe mana suratu Ibrahim ya ce haza bayanin linnas wani yunzaru bihi wani ya'lamu annama huwa ilahu wahid wani yadhakkar ulul albab Allah ya ce fadakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id mafi alkhairin abin da ake wa'azantar da mutane da shi shine alqur'ani mafi alkhairin gurin da ake samu kyakkyawar makoma ko kyakkyawar aqida da kyawawan ɗabi'u shine alqur'ani ba fim bane wallahi ba fim bane wallahi ba nobel bane kuma duk wanda zai ɗauki tarbiyarsa a nobel ya ɗauki tarbiyar shi a fina-finai to idan mace ce ƙarshenta ta cakawa wanda take tare da shi ba in namiji ne ƙarshen shi ya ɗaure ta a ɗaki ya hana ta abinci ya azabtar da ita saboda ba daga Allah yake ba Allah ya saka da alkhairi bisa waɗannan ayoyin da muka ji Allah aka buɗe mana su da faɗin Allah ta'ala tilkal jannatin da tinurisu min ibadina man kana taqiya wannan aya tana da ƙarfin gaske kuma tana da dukan zuciya Allah ya ce duk labarin da kuka ji muna ba ku na aljanna Allah ya ce to ba kowanne bawa muke ba ita muna ba da ita ne muna gadar da ita ne a cikin bayan wanda ya kasance Allah ya masa ta goma shi da tsoron Allah shi kada yake samun aljanna na ka Allah ka samu cikin masu tsoronka ta ga ‘yan uwa iyaye mata sun haɗu inda lakcin maza ce ko ta ina muka ke tasiri amma kamata ya a ce nau'in mutanen da suka haɗu a gaban mai tunatarwa ya kamata a ce ya yi abin da yake aƙalla yana da alaƙa da su duk da cewa ayoyin alƙur'ani za mu karanta da hadisan annabi muhammad su kuma fil asul abin da suke ɗauke da shi na dokoki da hukunce-hukunce in allah ya ce ya ayyuhan labina amanu ya haɗa mata da maza to amma zan yi ƙoƙari in karkatar da akalar zance na zuwa abin da ya shafi mata muna roƙon Allah ya mana dace Allah ta'ala yana cewa wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون wannan wata aya ce wadda za ta kai mu ta komar da mu zuwa tarihin ɗan adantaka baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki yake ce mana a cikin alƙur'ani yake gaya wa annabi Muhammad cewa ka tuna musu ka ambata musu ka labarta musu labarin babanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam a lokacin da Allah yake ce masa inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya ce da mala'iku ina shaida muku zan halicci wani bawa kuma zan sanya shi halifa a man ƙasa mala'iku sun koka suka ce ya ubangiji a ta ji'alu fiha man yusiru fiha Allah ya sai ka ɗauko wanda zai yi ɓanna a ban ƙasa ka sa shi ya zama halifa wa ya dima in ba sa'a ba ma da ƙarshe ya riƙa zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdik ga mu ubangiji ko da yaushe ba mu da aiki sai bautarka tasbihi tahmidi tahmidi ruku'u sujada don manzon Allah yana ga mana a wani hadisi yace abbatis sama wa huqqa laha an ta'id manzon Allah yace sama tayi kururuwa sama tana ruri tana kokawa irin kukan da mutum yake yi idan aka ɗora mai kayan dubu ƙarfinsa irin kukan da dabba take yi idan aka ɗora mata kayan dubu ƙarfinta maza Allah ya ce kuma ta cancanta ta yi haka maza Allah ya ce ma min mawdu'i qadami babu wani guri da zaka iya sa tafin kafarka a sama a wata riwayar ma min mawdu'i arba'ati asabi ba inda za ka iya saka yatsu guda hudu a sama haka maza Allah ya ce illa wa malakun fiha raki'un aw sajida raki'an aw sajida maza Allah ya ce face mala'ika ne ko dai yana tsaye ko yana ruku'u ko yana sujada duba girman mala'iku amma a ce ba inda za ka sa tafin kafarka guda ɗaya dukkansu mala'iku ne ba kuma abin da suke yi sai bauta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ba mu labarin albaitul ma'mur yace wani daki ne a saikin ka'aba wanda kullun kwanan duniya tunda Allah ya halicci dakin daga nan har ranar tashin alkiyama mala'iku ne dubu saba'in kullun suke shiga suna ibada kuma in dai wannan dubu saba'in din ta shiga ta fita to ba ita ce za ta dawo ba wata dubu saba'in din ce za ta shiga وما يعلم جنود ربك إلا هو mala'iku suka ce ya Allah ba mu da sana'a sai bautarka sai maka tasbihi sai maka tahlili sai maka tahmidi sai Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu Allah ya ce na ruwan saboda ni ne masani na san abin da ku sani Allah ya halicci annabi Adam القرآن يا بام الأبان يبدأ الله يهدت حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها تتر خلقت الملائكة من ذا الله يتر خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلقت الملائكة مما وصف لكم وخلق آدم مما وصف لكم تتر من ذا الله ينتر ملائكة الله يهدت سنين بحسكي su kuma iblisai aljannu ‘ya'yan iblis babba kenan su kuma daga bakin wuta Allah ya halicci su tsantsar bakin wuta maza Allah ya ce shi kuma annabi adam Allah ya halicci shi daga abin da aka kwatanta muku aka gaya muku na ƙasa da yunɓu annabi adam shi ne abul bashar Allah ya ba mu labari bayan ya halicci annabi adam Allah ya ce zai ɗora masa wani aiki gagari na halifanci a ban ƙasa aiki ga abubuwan da ake so ya zo ya a bayan ƙasa sai Allah maɗaukakin sarki hikimarsa ta sanya cewa annabi adam yana da buƙatar mataimaki wajen gudanar da wannan aiki ya Allah a taimaka masa da mala'iku sun fi shi ƙarfi sun fi shi wasu iko da ka ba su Allah ya ce a ya Allah a taimaka masa da aljanu ko da musulman aljanu ne ‘ya'yan iblis Allah ya ce a a duk ba su ne da wa za a taimake shi ya Allah sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce mana يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما الله يتي نينا سوى زن هذا الشيء waye zan hada shi da shi don ya taimaka masa wajen gudanar da wannan aiki Allah ya ba mu labari a cikin wannan aya Allah ya ce ya ku mutane saboda ba mummune bane kaɗai 'ya'yan annabi Adam Allah ya ce mutane gaba ɗaya 'ya'yan annabi Adam ne kamar yadda aljannu gaba ɗaya 'ya'yan Iblis ne shine babansu a karan farko saboda ku gane wani wata fa'ida akwai shedan a cikin mutane akwai shedan a cikin aljannu to shi shedan shine wanda ya yin abin da aka saka shi to idan mutum ya yin abin da aka aka saka shi sai a ce mai shedani kamar yadda iblis asalin abin da yasa aka sifanta shi da shedanci saboda ya yin abin da Allah ya saka shi na sujjada ga annabi Adam to amma a ƴaƴansa kuma akwai waɗanda suke sun yi imani da Allah sun yarda da Allah da dokokinsa so innan ba za ka kira su shaidanu ba in ka kira su shaidanu ka zalunce su kamar yadda ka samu mutum nagari sale har mace mutum ne kirki ka kira ta shaidaniya ka zalunce ta to annabi adam kamar yadda yake uba ga ƴan adam haka iblis yake uba ga ga aljannu za ka samu shaidanu a cikin ‘ya'yan annabi adam za ka samu shaidanu a cikin ‘ya'yan iblis idan ya zama shaidan ne a cikin ‘ya'yan iblis to ya bi baban shi in ya zama mumini cikin ‘ya'yan annabi adam ya bi baban shi in ya zama shaidani cikin ‘ya'yan annabi adam ya bi iblis in ya zama mumini cikin ‘ya'yan iblis ya zama abin da ɗin annabi adam alaihi salatu wasalam sai Allah ya ce wa khalaqa minha اتقوا ربكم وجزء رأي أبنجيكم الذي خلقكم من نفس واحدة وان يا أهل الشيخ دقلي كيلو بداء شيني النبى آدم وان ليك شيني كرارنس أبو البشر بابن أن آدم باكي دا sai Allah ya ce wa khalaqa minha zawjaha wannan ran guda ɗaya ta annabi Adam da aka halice ta sai Allah ya halitta mata matarta tare da ita ma'ana ya halittar ma annabi adam matarsa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarai a cikin alkur'ani na wannan halittar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin yadda Allah ya halicci sai da tuna hawa tare da annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ya halicci annabi Adam ne shi kaɗai babu uwa babu uwa. Daga jikin annabi Adam Allah ya fitar da sai da tuna Hawwa kuma ya sa ta ta zama mata a gare shi. Maza Allah cikin hadisin da yake gaya mana hadisin ina cikin sahihain istausu bin nisa'i khairan maza Allah ya ce ku riƙa lallaɓawa da mata ku bi su a hankali ku bi su a sannu فإنهن خلقن من ضلع maza Allah ya ce su mata an halicce su ne daga ƙashin haƙarƙari wa inna a'waja ma fi bila'i a'la maza Allah ya ce mafi karkacewar ƙashin haƙarƙari shine na can ƙarshe maza Allah ya ce daga nan aka halicce mace shi sa ƙarashin maganar maza Allah ya ce in zahabta tuqima haka sarta in ka ce sai ka miƙar da mace ta tafi straight maza Allah ya ce to karya ta za ka yi wa in istamta'ata biha istamta'ata biha wa biha iwaj in ko za ka ji daɗi da ita to haka nan za ka haƙura ka ji daɗi da ita da wannan karkatar tata wa in zahabta tuqima haka sarta in ka ce sai ka miƙar da ita za ka karya ta wa kasruha talaquha karya ta kuma shine ka sallame ta ka sake ta ka ce ba za ta zauna a kusa da kai a nan abin da nake so mu fahimci saƙon da nake son fito mana da shi da za mu karatu a kan shi abu biyu na ɗaya mace ko dai ta zama uwa ko ta zama ya ko ta zama ‘yar uwa ko kuma ta zama mai mata a cikin wannan zagayen mace take zagayawa in aka ganka da mace to ko dai matarka ce ko mahaifiyarka ce ko ‘yar uwarka ce ko kuma ta zama cewa wato ne ko ta zama mahaifiya ko ‘ya ko mata ko ‘yar uwa tashin farko labarin da Allah ya bamu a mai mace ta zo duniya kenan malam ya ce azzauja asalin shigowar mace duniya a matsayin mata aure ta fito bata fito a uwa ba bata fito a ƴar uwa ba bata fito a ƴa ba daga asalin fitowarta ta aure daga nan aka samu ƴan uwa aka samu wata ta zama uwa aka samu wasu ta zama ƴaƴa shi sa Allah ya ce wa batta minhuma ta hanyar annabi adam alaihi salatu wassalam da sai da tuna hawa da ta zo a matsayin matarsa Allah ya yaɗa rijalan kafiran wani sa'a mata da maza masu ɗimbin yawa ta hanyar annabi adam alaihi salatu wassalam da sai da tuna hawa طيب تفضل
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Akwai wanda Allah mun dakatar da malam daga muhabara. Akwai wata da Allah da ta tashi a kan hanya lambar KB 700 mai kera ta yi fakin ta haifar da matsala a hanya don Allah ta je ta kawo da mota. A yi haƙuri da Allah mun ga mun dakatar da malam da Allah ta tashi ta je ta gyara motar ka. Mai lambar KB 700 700 mai kera da Allah a je a kawo da fakin.
طيب saboda haka mai kuke fahimta idan ya zama cewa mace ba ta yadda ta aure ba idan ya zama cewa mace ba ta yadda da zaman aure ba ma'ana asali ta yi fito na fito da asalin zuwan ta duniya domin ta zo ne a matsayin mata shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala bai sanya wa mace wata ibada bayan kadaita Allah da ta kai girman aure ba duk cikin ibadun da mace take yi bayan kadaita Allah da zuwa da rukunan musulunci Allah bai sanya wa mace wata ibada da ta kai girman aure ba idza sallatil mar'atu khamsa wa samat shahraha وحصلت فرجها وأطاعت بعلها idan mace ta zama mai imani da Allah ce asasa kuma tana yin sallah tana azumi ta kiyaye kanta kamar yadda manzon Allah ya faɗa sannan ta bi mijinta ina sauran aspect gaba ɗaya an yanke su an takaice mata abin da zai iya kai ta zuwa rahamar Allah shine asalin abin da ya fito da ita duniya Allah madaukakin sarki shine wanda yake ahkamul hakimi yafi kowa hikima me yasa Allah madaukakin sarki bai sanya wa annabi Adam mala'iku su zama su ne mataimakan shi wajen aikin da ya dora masa ba saboda hikimarsa bata hukunta haka ba me yasa Allah bai sanya masa aljanu ba me yasa Allah bai sanya masa zakuna da sauran dabbobi ba me yasa a cikin mutane Allah bai sanya wa annabi Adam da zai halicce shi ya ce to naga uwa ta fi tausayi ko ya ta fi tausayi bari mu haɗa ka da babarka mu haɗa ka da da yarka ya zama cewa asalin da aka halicci mace daga sinadarin jikin annabi Adam sai a ce to ga ta nan mun halittar maka ita yanzu mun mai da ita babarka Allah yana da wannan iko nisa Allah bai ba me yasa Allah da ya ciro wannan idan da a hankalce ne kamata yayi da aka halicci sai da tuna Hawwa daga jikin Annabi Adam sai a ce to yarka ce saboda daga jikin ka ta fito amma duk Allah ya kauce mu wannan malamai suka ce saboda Allah shine masani ya kuma san cewa babu wadda za ta taimaka wa Adam wajen iya ɗaukar wannan nauyin na halifancin da Allah zai ɗora masa in da matarsa. matarsa ita ce abokiyar burminsa inni ja'ilun fil ardi khalifa waye khalifa annabi adam waye mataimakin shi wajen wannan halifanci ita ce mace wace irin macen a wacce sifar a matsayin matarsa ta aure saboda ne ya Allah saboda hikimin da suke cikin kasancewar namiji tare da mace a matsayin matar aure Allah ya ba mu labari bayan ya halicce su sun zama suna cikin aljanna wa ya adamu sukun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata takuna min adh-dhalimin wa ya adamu sukun anta wa zawjuka aljannata fa kula min haythu shi'tuma Allah ya ce to ka zauna da kai da matarka a cikin aljanna amma da sharadi ya kai adam cikin aljanna nan da za ku zauna Allah mun ce muku duk al'amuran rayuwa amma ku kula da dokokin da aka samu ya Allah kamar me aka lamunce maka aka lamunce maka mana sai Allah ya ce inna laka Allah tajua fiha ba za ka taba jin yunwa da kai da matarka a cikin aljanna tun da ba za ka ji yunwa ba muna da bukatar mai noma adam yana da bukatar ya kasuwanci adam yana da bukatar ya wani hoɓasa don ya kawo matar shi abinci sai Allah ya ce wala ta'a kuma ba za ku yi tsaraici ba tun da babu tsaraici muna da bukatar sai mun je cana mun neman kuɗi don mu zo mu sai shadda mu sai alawai mu sai waye babu na laka Allah ta ju'a fiha wala ta'a وأنك لا تظمأ فيها كما سنن بذاك تأجين كشر الواد لكيد ما تكعشين الجنة كل زمن تند دي بذام دي كشر الوابا من هذا بقاتا حق أريزيا من هذا بقاتا مجيمانا بجاني دي الله أنسى من يبوهون أتيما كامنا باك الإتاء لا تظمأ فيها باك بقاتا كومي الله يتسي ولا تضحى كوبا لا كشجر على بعض ya Allah muna inuwa eh kuna inuwa muna cikin AC muna cikin AC Allah ya ce amma da doka la taqrabu hadhihi shajara kar ku kusanci wannan bishiyar sannan kada ku amince da iblis dan ka san karan battar ku da shi tun lokacin da Allah ya fifita kai ɗaukaka ka saboda wannan asamin din da yake so ya baka ya ci ingircin cewa sai sai abin da Allah ya tsakanin ka da shi Allah ya ce ka karka yadda karka yadda da busa karka yadda da yaudara karka yadda da duk wani abu da zai zo ya gaya maka ka kiyaye doka ya kai adam ku zauna lafiya da kai da matarka ba yunwa ba tsaraici ba kishirwa duk wani abu da zai sa ku sha wahala a rayuwa babu shi shaidan ya haƙura Allah maɗaukakin sarki sai ya ce kun ganin da Allah ya yi dinga faɗa wa ya adamu skul anta wa zawjukal jannata fa kula minha anta wa zawjuka ku biyu da kai da matarka ko fa kula ku biyu min haragadan haifu shi'tu ma ku biyu da kai da matarka wala taqraba ku biyu amma Allah ya ce Adam daga cikin gargaɗin da nake maka karka yadda da shedan la yukhrijan lakuma min aljannati kar ku yadda da gadan zaren da zai hada muku ya fitar da ku daga cikin aljannan nan kai da matar taka ya Allah idan ya zama ya ci nasarar fitar da su daga cikin aljanna mai zai faru sai Allah ya ce da Adam fatashqa zaka wahala yawwa Allah bai ce za ku wahala da kai da matarka ba sai Allah ya kauce yana tahowa da kai da matarka da kai da matarka da kai da matarka da kai da matarka da kai da matarka ku biyu ku biyu ku biyu amma ana zuwa maganar cewa in dai ka sake kuka bar rayuwar aljanna kuka shigo rayuwar da ba aljanna ba to adam fa kai zaka sha wahala abin da ya faru kenan فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوقاتهما وتف- وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة حد أكدوا قل نهبطوا منها جميعا الله يتيكم فلق عن الجنة عند أن فتوا لك عن الجنة القول الله إلا تنشي آدم ذاك شا وحالا me wahalar a aljanna ba ruwanka da yunwa yanzu ka zo gidan da za a yi yunwa a aljanna ba ruwanka da tsaraici yanzu ka zo gidan da za a yi tsaraici a aljanna ba ruwanka da kishi yanzu ka zo inda za a yi kishi a aljanna ba ruwanka da rana yanzu ka zo inda sai ka shiga rana annabi adam wa yake wakilta maza shi yasa namiji dole ya shiga rana dole ya je ya noma ko ya nemo dole ya san yadda zai samar da ruwan sha dole ya san yadda zai samar da sutura yanzu shi kenan ita mace ta tafi ba wani abu a kanta sai Allah ya ce a ai Allah ne adalci an kuma halin a halicce ta ne an samar da ita don ta taimaka wa adam yanzu tun da an zo gidan duniya to aiki fa ya kasu gida biyu akwai aikin adam akwai aikin hawa aikin adam yana waje hawa ufa aikin ta na cikin gida idan adam ya sake ya ce zai koma ya zauna ishan take a gida shi kenan a samun inda Allah ya bayar ba zai samu ba idan hawa ta ce za ta fito daga gida ta zo su haɗu da adam su tafi gona a samun ɗin da Allah ya bayar ba zai bayu ba zai samu ba saboda yanzu aiki ne yake tafiya haka ke hawa yi naki adam yi naka mace yi naki namiji yi naka kuma ba wani wanda zai iya zama a point ɗin kowa namiji bai isa ya zauna a point ɗin mace ba mace ba ta isa ta zauna a point ɗin namiji ba fitratan lahi lati fatarar nasa alaiha la tabdila li khalqillah wallahi duk iya shegen da ake yi babu ranar da mace za ta koma namiji namiji ya koma mace matuƙar halittar da Allah ya yi daga cikin mahaifiya wannan ta fito a mace wannan ya fito a namiji Allah ya riga ya raba tun daga tsarin halitta wanda ku iyaye mata da kuke ɗauke da ciki tun daga ciki kuna iya gane wannan cikin ɗa namiji ne ko ba ku je asibiti ba kuna iya gane wannan cikin ƴa mace ce ko ba ku je asibiti ba فطرة الله التي فطر الناس عليها wannan tsari ne na Allah kuma akan wannan tsarin ya halicci mutane ya kage su la tabdila li khalqillah ba wanne isa ya canja yadda Allah ya tsara idan kuma kuka ce za ku kawo canji za ku sha wahala kafin mu ci gaba ya za mu kwatanta rayuwarmu da wannan muƙaddimar da muka ji wahalar da muke kallon yanzu muna cikinta ta fuskar lalacewar al'amura ta ɓarɓarewar tarbiyya da sauran al'amura da muke gani sun dame ne rasa yadda zami da su lissafinsu ya kuɓuce mana kenan inda za mu koma asalin tarihinmu tsakanin mazanmu da matanmu za mu gana ina zarin da kwanci mata sun fito waje waye zai aike su a cikin gida mace ta riga ta bar forms ɗinta na aiki waye zai mata aikinta la'alla wannan yana da nasaba da hadisin abdullahi dan mas'ud dan abbas Allah ya yarda da su wanda al-imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito saboda kiyaye wannan tsarin na halittar Allah subhanahu wata'ala kada namiji ya rika jin cewa shi mace ne ya shantake a cikin gida ya zauna a gurin aikin wurin aikin mace ko mace ta rika jin cewa ita uwa namiji ce ta zama cewa ta fita point din namiji can za ta je ta yi aiki manzon Allah ya ce la'ana Allah ko la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin bin nisa'i min ar-rijal manzon Allah ya ce Allah ya tsinewa mazan da suke kamanceceniya da mata wal mutashabbihati bir rijal min an nisa manzon Allah ya ce Allah ya tsinewa matan da suke kamanceceniya da maza me dalili saboda ai muhafaza akan fitran da suke muhafaza akan tsarin da Allah ya yi ta namiji shi ma ya muhafaza ya kiyaye akan tsarin da Allah ya yi shi saboda ne dan a gudu tare a tsira tare a cimma nasara domin idan mace ta ce ita bari ta koma namiji ko namiji ya ce shi bari ya koma mace waye zai tsaya a point ɗinsa idan ke kin koma namiji waye zai tsaya a point ɗinki wanda kuma ko namiji ya yi iddi'a'in komawa mace ko mace ta yi iddi'a'in komawa namiji ba ta isa ke aikin da namiji yake yi a gurin da aka san shi ba ke ma ba ki isa ke aikin da mace take yi a gurin da aka san ki ba sai da tuna Aisha ta ce ya Rasulullah narar jihad afdal al-amal mata mu muna ganin cewa yaki yana ɗaya daga cikin mafifita ayyukan da kai Allah ya faɗa hukun sarki yayi ba za ni'ima da shi me ake yi a yaki ba faɗa ake yi ba sai Allah ya ce to ke mace awa man yuna sha'u fil hilyati ke mace da aka halice ki dan kyale dan ado wa huwa fil khisami ghayr mubin wanda ba a neman a ga inuwar shi ma ana faɗa yanzu ina zaki gane ke ba aikin mu yanzu da mutum zaki ga mijin kilata mahalla Allah ya kiyaye wani ya zo wani yafi karfin mijin ki ya zo yana dukan shi iya gwargwadon taimakon da za ki iya mijin ki shine ki sa kuka taimakon da za ki iya yi shine kawai ki sa kuka kina ganin in kika wannan kukan ko a gurin shi kin samu uzuri in an ne ta haka ake yi take cikin baka ganna ta kuka ba ya abin da take iya ce amma ana da shi inda ka da ke ina ke ina da ke inda ka saboda asali ba don haka aka halice ki ba sai da tana Aisha ta ce ya Rasulullah afala mu jahil ba za a ba mu dama mu ma mu ɗauki kan sakari mu shiga fili yadda su Hamza su Abubakar su Umar su Aliyu su Uthman suke fafatawa mu ma mu shiga mu fafata ba Allah ya ce ana magana cewa takobin Sayyidina Hamza ko Ali radiyallahu anhu nauyin ta kadai ya kai kilo 20 ina ba su za ta iya daga ta duk tudin mace duk tudinta kuma duk igalancin namiji in dai zai zai zai tsaya ya zama cewa zuciyar shi ta namijin ce wallahi tallahi ba yadda za ta yi sai manzon Allah yace alaikum jihadul la qitala fi kuna da yakin da babu ne babu fada da da kokoye kokoye a ciki alhajju wal umra aikin haji da umara shine yakin mace yanzu za ka zo ka tafi da matarka aikin hajji ko ka tafi aikin umara jakatta ma kafin ku gaba dawafi sai ka riƙe mata jakatta kafin ku gaba dawafi sai ka riƙe mata in ku aka yi wannan tudun ta'abanan daga bin laden za a hau sai ka ɗauki jakar inda yaro ka ɗauke shi sannan ka riƙe hannunta sannan a ci gaba da tafiya za Allah ya ce hajji da umara in ku aka ce an baro arfa an zo musdalifa an kwana ana neman gurin jifa to a nan gurin za ka ga inda ake jigata ka ga wannan ta ɗauko ɗan kwani ta ɗaure a nan ka ga wannan ta saɓe hijabi an saɓe shi kamar babban riga ka ga inda ake tunkuɗa gwiwa manzon Allah ya ce wanda shi ne jihadi saboda asalin mace ba a yi ta don wahala ba abin da ya haɗa ta da wahala shi sa aka amintar da ita aka ce namiji ka fita ka nemo abin da da can Allah ya bamu labari ya amintar da annabi Adam a cikin aljanna abinci namiji ne zai kawo abin sha namiji ne zai kawo sutura namiji ne zai kawo gurin zama namiji ne zai kawo lafiyarki a gurin namiji duk wasu al'amura da sai an jiga ta za a samu su Allah ya ce an dora wa namiji kai Allah shi kenan su mata Allah ya ce a'a su ma suna da nasu aiki saboda Allah yana tauzi'ul mas'uliyat ana raba responsibility keki wannan wannan ya wannan keki wannan wannan ya wannan yanzu kuka dauko fadin Allah ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rida'a Allah ya ce mace za ta dauki ciki idan ta dauki ciki ta dauki ciki abincinta wannan cikin ta zai amfana shi yana wuyan wa a shi kenan ɗaukar cikin da kika yi ba a banza ba ki zauna ki ɗauki cikin amma abin da za ki ci da abin da za ki sha da ke da ɗanki duk to ya Allah yanzu an haifi yaron na haife shi kuma gashi zai sha nono na sai Allah ya ce an raba wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf shi da aka yi wa haihuwa ya sake fita yanzu haiki ya karu akan shi ga uwa ga kuma dan da ta haifa idan kuka gane wannan za ku gane yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya raba mana ayyuka kuma kowa aka nemi ya tsaya inda yake hadithin abdullahi dan umar wanda yana cikin bukhari da muslim ana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati maza Allah yace dukkan ku makiyaya ne bai cire kowa ba kuma dukkan ku za a tambaye ku akan kiwon da aka ba ku kenan nauyin da Allah ya dora ma namiji ibada yake nauyin da Allah ya dora ma mace ibada take yi akwai ranar da zaka ce ka yarfar da ibada ka gaji na daina yi sallan nan ni ta ishe ni shikenan na daina ni azumin nan kai ya dame ni na daina to idan kin gane cewa babu ranar da zaki yarfar da ibadar sallah babu ranar da zaki yarfar da ibadar azumi to haka babu ranar da zaki yarfar da ibadar aure da abin da yake cikin ta yadda kike takamar sallah za ta kai ki aljanna haka aure zai kai ki aljanna yadda kike takamar kin yin sallah zai kai ki wuta ko kike ji to haka kin yin aure da kuma kin yin abin da aka saki a zamantakewar aure za ta kai ki wutar jahannama manzon Allah da ya tashi ya ce ana kullukum ra'i dukkan kuma kiyaye ne sai ya ce al'amiru shugaba na gaba daya yanzu a masarautar zazzau waye shugaba na gaba daya sarkin zazzau a kaduna state wane ne shugaba na gaba daya gwamna malam ubasani a shugaban a najeriya waye shugaba na gaba daya bola ahmad tinubu manzon allah ya ce ra'in makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma allah zai tambaye shi gwargwadon faɗin nauyin da allah ya baka na shugabanci gwargwadon tambayar da za a yi maka wannan shugabancin ya hada shugabancin makaranta ya hada shugabancin kamfani ya hada duk wani abu da aka ce kai ne shugaba ko tafiya kuke yi ku biyar ku goma aka ce mala abdulgani kai ne shugaba to Allah zai tambaye ka kan sauran wa'inda mutanen da suka yadda ka shugabanci su kuma kai ma ka yadda ka zama shugabanci ba mamaki yanzu kowa a cikin mai cika alhamdulillah ni ba sanata ba ni ba dan majalisa ba ni ba kaza ba ni ba kaza ba ma fita baka fita ba wallahi to mu da ma mata ne alhamdulillah yanzu malam ya gama cewa muna gida sai dai a kawo mu ci baki fita ba yi shiru da yaki ji manzon Allah ya ce ar-rajulu fi baitihi aw fi ahli baitihi ra'i manzon Allah ya ce namiji a cikin gidansa makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma Allah zai tambaye shi game da abin da ya bashi kiwo matarka ta daya matarka ta biyu matarka ta uku matarka ta hudu kwarkwarorin gidanka ƴaƴan gidanka jikokin gidanka ya suke da suna almajiran gidanka aitam marayun gidanka awakin gidanka magunan gidanka wallahi duk abin da yake cikin gidan kai faransa ashe kenan namiji bai fita ba ina fatan mun gane eh to bismillah
assalamu alaikum akwai da Allah kuma na tsaye da malam abin da bai kamata ba da Allah akwai wata mai number MKA 700 wanda mai ya kare mata MKA 700 aiki Kaduna da Allah ta je wajen domin a samu a tura ta a koda mutum a wajen da kuma namban zaria 29AG ita ma da Allah ta je domin a kawo da motar za a tura mata domin a tashi kaso a kan hanya guda biyu ne na farko MKA 700MT Kaduna sai na biyu zaria 29AG da Allah a je a ɗan kawo da motocin da Allah in ma ba mai ne da Allah za a tura su a wajen su kauce a wajen da Allah ku ya na saboda haka manzon Allah ya ce in dai namiji ne kuma Allah ya ba shi gida to wannan gidan da Allah ya ba shi kiwo Allah ya ba shi kuma zai tambaye shi amana ce to alhamdulillah mu dai mata ne muna nan Allah ya ce maza Allah ya ce wal mar'atu fi baiti zawjiha mace a cikin gidan mijinta in ma ku kaza ne ranar da girki ya dawo hannunki ke ce amira ke ce shugaba a cikin gida wa inna ranakun Allah zai tara miki wallahi sai ya tambaye ki ya Allah akan ya manzon Allah akan me sai manzon Allah ya ce fi zawjiha za a tambaye ta game da mijinta wa waladihi za a tambaye ta game da ƴaƴan mijinta ba ƴaƴanta ba saboda iya yiwa cewa mijinki yana da ƴaƴa ke da kuma haihuwa da shi kuma suna ƙarƙashin ku zai fita nema suna ƙarƙashin wa yanzu suna ƙarƙashin shi ta iya yiwa wata aboki ya zama ki Allah ya karɓi rayuwarta ta ban miki ƴaƴa ƴaƴan mijinki ma'ana kai tsayen nan yana nuna mana ƴaƴan mijinki ƴaƴanki ne yadda za ki kula da ƴaƴanki haka za ki haɗa da na sauran yaran da suke ƙarƙashin kulawar mijinki ko ‘ya'yan shi ne ko ƙannan shi ne ko marayu shi ne ko wane ne ɗin shi ne haka za ki kula da su yadda za ki ba ‘ya'yanki haka za ki kenan yanzu mun gano wasu daga cikin aikace-aikacen mace a cikin gida me yasa aka ce ta zauna a cikin gida na ɗaya don ta kula da mijinta na biyu don ta kula da cikin gidanta da kuma ‘ya'yan mijinta idan muka ɗauki wannan na farko kun ƙarasa hadisin kafin mu dawo don mu gane cewa wannan hadisin gamamman hadisi ne kuma ya raba responsibilities akan kowa manzon Allah ya ce alwaladu fi mali abihi ɗa game da dukiyar babansa a wata riwayar manzon Allah ya ce al'abdu fi mali sayyidihi bawa ko yaron gida game da dukiyar ubangidansa ‘yar aikinki game da abin da ya shafi cikin gidanki, manzan Allah ya ce kiwo ne a hannunta, kuma sai Allah ya tambaye ta. Al'imamu Ibn Hajar ya ce ba mamaki yanzu mutum ya ji an ce shugaba, sarki, gwamna, wane ne, waye, ya ji kamar shi baya ciki. An ce mai gida ya ji cewa ai shi ne ba ya auren ba, ko ba ta yi aure ba, balantana ta zama uwar gida ko ta waye, tana jin ta fita kuma ita ba ta ƙarƙashin kowa ba yayin da ga kowa bane ko ba yaron kowa bane sai imam ibn hajar yace to ko ba kai ba yaron kowa bane daga cikin abin da Allah ya baka kiwo sune gabanka kuma sai Allah madaukakin sarki ya tambaye mu cewa kai kamar yadda Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula waɗannan gaban namu sai Allah ya tambayi kowa a kansu ya yi ta'amuri da su to kuma dawo mun ji cewa asalin fitowar mace ta fito ne a matsayin matar aure ba uwa ba ba ya ba ba ɗan uwa ba ba ta aure ta fito tana da miji mun ji cewa mace ta fito ne a matsayin mataimakiya da annabi adam ya ɗora masa na halifanci a ban ƙasa mun cewa suna sun alhidu don da suka yi ala umsu musu wahala ba mun bayan kudu mun kaɗan daga cikin irin abin da Allah ya gaya mana bil mafhum mun gane cewa Allah ya nuna mana cewa idan aka fito aljanna Adam zai sha wahalar nemo abinci zai sha wahalar haƙa rijiya don a samu ruwa zai sha wahalar shiga rana don nemo abin da za a sura da sauransu to ina mace take sai Allah ya ce karna fi buyutikum ku zaman ku a cikin gida من الجاهلية الأولى كدينا فتشفتي كزما خلاجة ولاجة kafarki ɗaya a waje ɗaya a cikin gida ɗaya a waje ɗaya a cikin gida ku zauna a cikin gida mafi alkhairin abin da ake so saboda ne saboda point ɗin inda Allah ya ba wa mace aiki shine cikin gida menene aikin da Allah ya bata a cikin gida shine ta kula da mijinta ta ya za ta kula da mijinta huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala fi minha zawjaha liyaskuna ilayha liyaskuna ilayha wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ilayhi ilayhim ilaykum ilaiha ita wa kenan babar shi insa yar uwarsa wace kin gane aikin ki yanzu da Allah ya ya wannan aikin yake yanzu a gurin Allah cewa yayi ya halicci namiji ya halicci ne khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha kun ga yanzu an sake komar da mu fa labarin annabi adam saboda annabi adam ko yana wakiltar din namiji ne sai da tuna hawa tana wakiltar duk wata mace Allah ya ce mun halicce shi shi kadai muka halittar masa matarsa Allah saboda ne sai Allah ya ce yaskuna ilaiha saboda tunda sun fito waje zai je ya shawo wahala ya shawo rana ya shawo kishi ya azartu ya je kasuwa ya je gona ya faɗi tashi mota ta kusa kaɗe shi wani ya zagi baban shi wani ya waye yana da buƙatar natsuwa yana da buƙatar sukuni a ina zai samu sukunin Allah ya ce koma wurin hawa a can zai samu wannan sukuni daga cikin ayoyin Allah shine Allah ya halitti maza ya kuma halittar musu matansu daga cikin ayoyin Allah Allah saboda ne litaskunu ilaiha ku maza in kun ji wahala ta yi wahala kun ji imi yayi imi kai yayi caji Allah ya ce ku koma gida akwai natsuwa a cikin gida Allah bai ce zai je wajen babar shi ya samu natsuwa ba amma yanzu maza da yawa da su je gurin matar su gara su gurin babar su saboda abin da ya kamata matar su ta yi musu wallahi tallahi wani babar shi za ta yi dafa ruwan wanka gaya mai magana mai daɗi sannu da zuwa ya gajiya ya aiki ya akai na ganka ne duk a abin nan wallahi wani babu shi ci ta gaya masa abin da zai samu wannan sakan ne wanda Allah bai adanka wa kowa ba Allah ya ce ga wannan natsuwar gidanki zai iya zama aljanna ga shi na danka miki a hannun kirke yadda kika yi da shi haka zaki don haka mace ita take mai da gidanta jahannama ita take mai da gidanta aljanna saboda ba wanda Allah ya dankawa mahaifiyar mijinki ba za ta iya wannan aikin ba ƴar uwarsa ba za ta iya wannan aikin ba ƴarsa ba za ta iya wannan aikin ba waye nake a cikin categories ɗin da muka faɗa mata ce kaɗai to idan mace ta ɗaga wannan point ɗin wa zai mata wannan aiki aƙalla in muka ɗauki misali ki ɗauki cewa ba ta bi dokar Allah ta waƙar na fi buyuti kunna ba ba ta zauna a cikin gida ba ya fita ƙarfe bakwai ta fita ƙarfe bakwai ya dawo ƙarfe hudu ta dawo ƙarfe biyar ina sakan a gurin namiji ka dawo kana fafutukar ina za ka ɗan dafa indomi ina za ka ɗan yi kaza ina za ka ɗan yi kaza ina sakan yake a ciki ka dawo kana kallon ɗakinka sai ka nemo bola ka dan sa ka ji ƙanshin turare kana ta duba ina ma aka ajiye silifas ɗin shiga ban ɗakin nan gadonka baka zo ka tarar da shi ka zo kai da kanka kake kakkaɓewa ka jawo wannan ka ɗan buge wannan ka buge wannan ka samu ka ɗan kwanta kai waye ba wanda zai iya karɓar jakarka idan ka dawo ba wanda zai iya cire babbar rigar kai rataye maka idan ka dawo ba wanda zai iya firzantin ruwa ya ce zauna da shi a tunaninku idan namiji ya zama haka wancan asamin ɗin da Allah ya ɗora za a ci nasara saboda yanzu namiji shi yake aikin mace shi yake aikin namiji saboda mace ta ɗaga point ɗinta ina fatan muna ganewa saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya abubuwa guda biyu akwai as-sakan yana hannun mace akwai al-istiqrar al-istiqrar yana hannun namiji Allah maɗaukakin sarki ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim liyastaqirra al-bayt su je su nemo su zo a yi suminti a gida ai tayil a gida ai wane ne menene ake yi saboda gida ya natsu mace ta ji daɗin gudanar da aikinta a cikin gida don haka wannan yana hannun mace shine a sakan natsuwa menene a sakan ne wai me a sakina ne in kuna so ku gane menene wannan liyaskuna ilaiha din litaskunu ilaiha ku ɗauko a sakinatu ku fassara ta me a sakinatu natsuwa da kwanciyar hankali abin da ake da bukatar mijin ke samu kenan idan ya dawo gida shi sa manzon Allah ya ce ra'iyatun fi baiti zawjiha a cikin wata riwayar manzon Allah ya ce fi zawjiha shi wanda aka bata akan mijinta aka bata shi wace shi kalli yadda ba fulatani ko makiyayi yake nan nan da dabbobinsa takan kai ba fulatani ya kasa bacci da daddare yana kallon yana leƙawa ya haska dabbobinsa haka ake so in mijinki ya sha bakan wahala ya dawo ya samu wannan atmosphere ɗin isamita very very conducive wacce za ta mantar da shi wancan zagin da aka yi masa a kasuwa ko a gurin aiki ko a kan titi wadda za ta mantar da shi wancan farmakin da mota ta kawo masa yana ƙoƙarin tsallakawa wadda za ta mantar da shi wancan faɗuwar da suka yi da ɗan a caɓa wadda za ta mantar da shi irin wancan wahalhalun da ranar da ya ɗauko amma idan ya zanto cewa mace kwata-kwata ba ta damu da mijinta ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin abdullahi dan amru dan as inda nisa'i ko abu hurairah radiyallahu anhu aka ce da manzon Allah ayyun nisa'i khair ya rasulullah wacce mace ce tafi kowace alkhairi jayi sai ce allati tusirruhu ila nazar matar da take sa mijinta ya farin ciki in ya kalle ta da Allah haka take a wurin miji tambayi kan ki ke da muke aure wa kin shirya wannan kina so in dai mijinki ya kalle ki ki ga yayi murmushi ki ga yayi dariya wadda take idan mijinta ya kalle ta zai yi farin ciki sa'an nan ko manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce tana kuma kiyaye masa mutuncinsa in yana nan ko in baya nan kuma tana kiyaye dukiyarsa a wata riwayar ma dukiyarta ma tana kiyayewa har sai da izinin mijinta yanzu mata da yawa sai ka samar da su sun ba wani ajiya a can waje wasu kan mijin sai sani ke ba ma wannan ba ƴaƴanta ma za ta ce kai da koye koye in ba haka ba baban kai sani an shewa ne dan Allah ina ta san ki ya fita ya nemo ya kawo muku ku cire ki da dan naki bai ga ƙyashi ba bai yi bakin ciki ba kwanaki wani lacca a Kaduna mana sai wata ta rubuto wata tambaya sai ma'am nasu da ni komo sai na duba sai ta ce tana zaune da mijinta 'ya'yansu goma sha biyu dozin muna ji da kyau? kuma Allah ya rufa ba da yawa daga cikinsu asiri kuma mijinta yana cikin wahala amma ta yi ƙememe ta hana su taimake shi kuma har ta ce abokanan zamanta ma da suke zaune da ita duk wanne sai mata ko isa yau wata ko snifa Allah ya isa ta yafi
ba ta aliki za ku yi ku shiru ku ji ba abubuwan da ba ne
wallahi a satin an mu wannan tambayoyin makamantan wannan su uku akwai yarinya da ta rubuto min ita ma message ta ce malam dan Allah ku riƙa jan hankali akan iyayenmu mata su riƙa ƙyale mu muna taimakon iyayenmu maza ta ce babinmu ta zige mu kuma waɗanda suka fi ɗaukar zigar 'yan uwana maza kuma suna da yadda za su taimaki babanmu abin da yarinya ta ce ta ce kuma wallahi babanmu lokacin da yake da shi ba abin da bai mana ba ta ce amma ta yi ƙemini ta hana mu taimake shi me kuka fahimci zaman aure wani irin zaman auren muke na ibada zaman aure ba kokowa ba ne ba a filin wrestling muke ba da idan wani ya kada wani ya zauna aka buga uku aka buga uku bai farfado ba shikenan ya cika mu ba shi bane zaman aure
lalin ibada ba zaman aure shi ne ka bakanta wa mijinki ba
sai wani zama ne na ibada da Allah ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة Allah ya ce zama ne na cuɗanni in cuɗe ka, ka kyautata mata, ka kyautata maka, ka gaya mata magana mai daɗi, ta gaya maka magana mai daɗi, istausu bin nisa'i khairan, ku tarere su. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, wa inna lakunna, wa inna lahunna Allah yuti'ila furushahunna ahadan takrahunahu. daga cikin haƙƙinku kada su sake su shigo da wani cikin gidanku wanda ba kwa su yi shigo ko babanki mijinki ya ce bai so ya shigo ɗan uwanki uwa ɗaya uba ɗaya ba ce za ka yi ba a a a a ni ba za a raba ni da zumunci ba a a a a ni wallahi tallahi ba isa ba ko da nake ɗan dangi a ce in in in in in in in ko haka ake yi ba kiga tana zarewa mijinta ido uwa anta zara idan wannan ɗan ƙanƙarin ya fito a a a madina a madina amma mijinta ya zo me me me ɗanki ya koma mijinki ya koma uwa ɗanki Allah ya ce walin rijali alaihin da daraja maza sama suke da mata الرجال قوامون على النساء Allah ya sanya su su zanto su ne a tsaye akan me mata wannan matar matar Abu Darda Ummu Darda ta kasance in za ta rawaito hadisi sai ta ce haddathani sayyidi Abu Darda shugabana Abu Darda shi ya bani labari ba za ta kira sunan shi haka ba sai ta ce mai sayyidi Abu Darda me kuke fahimta me kuke laƙantowa daga cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a kissar annabi Yusuf da ya ce wa alfaya sai ce sayyidaha ko sayyidahu ma haka Allah ya ce wa alfaya sai ce sayyidaha wannan siyadar da Allah ya faɗa lokaci yayi ko malam wannan siyadar da Allah ya faɗa shugabancin da Allah ya faɗa ai mijin ita Zulaikha sarki ne ko to me yasa ba a ce wa alfa ya sayyidahuma ba malamai suka ce saboda adan gurin ba sarautar ba sarautar irin wannan Allah madaukakin sarki yake so ya fito da ita ba sarautar matsayinsa na miji Allah yake so ya fito da ita saboda haka miji yana kan wata karaga da Allah ya dora shi a kai kuma daga lokacin da mace ta ce za ta ja da shi ba lokacin za ta gane namiji idan kin gane wannan idan kin gane wannan to kenan ya kamata a ce yadda za ki mu'amala da mijinki ya sha bamban da yadda za ki mu'amala da ɗanki ya sha bamban da yadda za ki mu'amala da ƙaninki ya sha bamban da yadda za ki mu'amala da ƙawarki ya sha bambance hadda da za ki mu'amala da mahaifiyarki da mahaifinki saboda dukkansu a lokacin da Allah ya ɗauko ki ka cokaf ya mayar da ke gidan mijinki ya ɗora mijinki a kansu ta fuskar umarni da hali domin idan aka ce la tasluhu safinatu bi qiyadatai babu wata jirgin ruwa da za ta da za ta iya tafiya a ce nan akwai akwai direba wancan angul din ma akwai direba sai dai a kanna jirgin ruwa idan wani yana ba ki umarni daga waje mijinki yana ba ki shi ne wajen mijinki in kuka ɗauko irin yadda musulunci ya yi magana mafi girman abin da musulunci ya lalata wa mace a kunnanta kuma shi ne mafi girman abin da masu hankali suke lalata wa mace a kunnanta kuma shi ne mafi girman abin da al'adar mai kyau take lalata wa mace a kunnanta har da wa'inda ba musulmi ba shi ne ne a fa'a isma'i wa ati'i ki ji ki bi matukar mijinki ma da ba ina umartar ki bane da ni da sharri ba yana umartar ki bane da saban Allah domin idan ya sa umarce ki da saban Allah la ta'ata li makhluqin fil ma'siyah saboda shi kuma yanzu umarnin da yake gaban yake kanki ya fi gaban nashi amma ki kalla saboda girman miji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mace ta sake ta yi azumin nafila wa zaujuha shahidu mijinta yana gida har sai ta nemi izininsa har sai ta nemi izininsa azumin nafilan na litini da alhamis ba zan yi ba manzon Allah ya ce ba za ki ba nemi izinin mijinki ya ku ‘yan uwa in kina so ki gane girman mijinki ina ba da wani misali in kina so ki gane girman mijinki a gurinki ki kalli irin yadda kike hararan mijinki da irin yadda kike daka masa tsawa da irin yadda kike mai masa da magana a abin da idan da wanki ne ya miki ya zaki da shi wata abin da nake son faɗa shi ne da yawan mata za ka ga abin da mijinta zai gaya mata ta tsadalgale masa idan da wanda ke ba wanta ba wallahi kaminta da take ganin mutuncinsa idan ya gaya mata to ni wallahi tallahi sai ta zama macen a wannan lokacin amma a gurin namijinta a gurin mijinta sai ta ari sai ta ari rigar woriyo ta saka tana zari mar ido tana kumfar baki tana giggida kai tana waye da sauransu tana ganin kamar sa'anta ne kamar abokin bugawar ta ne to a haka za ki gane mutuncin da kike kallon mijinki me yasa ba za ki iya mayarwa da kaninki ko yayanki ko mahaifinki maganar da idan ya gaya miki misali idan da shi ya gaya miki ba haka za ki mayar mai da martani ba me yasa za ki mayar da mijinki irin wannan martani kuma ki ce kina girmama shi kina kaunar sa kina son sa a cikin musnad na Imam Ahmad wata mata ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta gama yin abin da za ta yi za ta tafi sai manzon Allah ya ce a za ki zaujin anti kina da miji sai ta ce ya rasulullah ina da miji sai ya ce aina anki minhu ya mu'amala ki sai ta ce ya rasulullah ta ce ina iya bakin kokari na daidai ba wani abu da yake so ko na san baya so face sai na sai na wannan ya rasulullah ina iya kokari na sai manzo Allah yace almuhim unduri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki manzo Allah yace nasiha dama da nake so in miki ki kalli yaya mu'amalar ki take da mijinki saboda shi ne wutar ki shi ne aljanna ba kuna cewa ba ka da wuta ba ka da aljanna ehe ba ka da wuta ba ka da aljanna to ki ji wannan nassin daga manzon Allah unguri aina anti minhu duba da kyau ki ga mu'amalar ki take da mijinki fa inna ma huwa jannatuki manzon Allah yace shi kadai ne aljannaki wa nar kuma shi kadai ne wutarki malamin الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمة حفظه الله akai masa wata tambaya aka ce masa akara makallahu miji ne ya daki matarsa ana jiran aji ya bada amsa bai halatta mutum ya riki matarsa ba bai halatta kaza ba sai ce wallahi ni na dade ina da ina ganin cewa babu yadda za a yi namiji ya riki matarsa idan bata sa rigar namiji ba ita sai ta zama sai ta zama ta zama namiji ita ma sannan zai gane a a a a shi da ba da mace nake mu'amala ba da namiji ne to sai su sai su wara kwanji saboda sai a buɗa ko sai ya gane sai ya nuna mata cewa to wannan sai sai sai an sai an rarrabe tukunna amma wallahi kina matsayin mace wadda ta ansa sunan mace a mu'amalar ta mace a maganar ta mace a tafiyar ta mace a dukkan wasu al'amuranta na kai da komowa mace yanzu mace ce ba ku duba yanzu ga sunan irin ɗinkunan da ake yi sai ka ga mace tana tafiya an ka kalle ta sai dai kai dariya ba wai don ta burge ba a'a wannan matar da za ka ɗauke ta ka kai ta gidan aure sati ɗaya ta daina irin wannan tafiya da ta burge mijin nata da wannan tafiya in wani ta sanadiyar wannan tafiyar da ya gani ne a tare da ita yasa ya ɗauke ta ya kai ta gidan shi to fa an daina kuma wannan tafiya wannan layin da aka ɗauka na kyakkyawan zance da sanyaya zance da sanyaya murya a matsayinki na mace idan ta je gidan mijin to ta daina yi inda waya ce in ya kira halo halo halo to ni ba na ji amma in kana so to wani ya kira salamu alaikum kuma ki ce ba zai ƙara aure ba an shigo wannan babu saboda haka na san lokaci yayi gaskiya kun ga mu shiga ɗaya sabulin din na aikin mace ba shine abin da ya shafi tarbiyya wanda a nan ne mata suka bar aikin da muke ganin yaya barayi muke ganin barayin shugabanni muke ganin azzaliman shugabanni muke ganin yan daba muke ganin mata yan kim muke ganin ne wallahi daga wannan point din mata ne suka bar wannan aikin kaso saba'in na cikin damuwar da muke ciki na taɓarɓarewar tarbiyya wallahi yana hannun 'ya'ya mata kuma ku sani lalacewar mace ɗaya a lungu ya fi lalacewar namiji ɗari domin ita kaɗai sai ta kai na maza ɗari ƙasa mace ita kaɗai sai ta kai maza ɗari ƙasa Ibrahim zaman kan shi yake abinda na so in jawo hankulanmu a kai shi ne ko shakka babu muna kokawa akan abubuwa sun lalace amma ba ma hango dalilin lalacewarsu don haka ko ba ku fita da komai a cikin wannan lantar ba ku gane cewa Allah ya ajiye mace a wani guri ya kuma ba ta aiki Allah ya ajiye namiji a wani guri ya kuma ba shi aiki daga inda aka nemi a samu matsaloli ko aka samu matsaloli shine musamman iyaye mata da suka aka zige su ake kan zige su ake hure musu kunne suka saki aikinsu akan mazajensu suka saki aikinsu akan ƴaƴayensu musamman ya zanto cewa wannan point ɗin ya zama wagegen gibi ne da an kasa cikin shi saboda inda zaki gane ba wanda zai miki aikin shi yanzu da wata za ta zo nan gurin da yaro yana kuka ta je ta kaiwa tun daga can kan aran ma ta bashi malam sunusi aran ma ta bashi shi ma ta ba wannan ta ba wannan ta ba wannan duk kowanne ta miƙo mai da ƙarshe dawo miki da kayan ki zani wallahi ba wanda zai minti biyu a hannun in muka haka muka haka kai yi shiru yi shiru yi shiru yi shiru yi shiru ya ka ci akar maka Allah ko za ka jaraba idan aka matsa ma aka matsa kin ga mai yatsun guda biyu in baki an karba kasan uban kai wa mutane shi amma ke ko ba kila idan ma kika yi sai wata ta ce an kawo shi magani sai kiga ta fita waje ta je kaza ta je kaza da Allah idan kika ce zaki bawa namiji wannan aiki ina za a yi to ku gane cewa Allah madaukakin sarki da yayi halicce mu ya halicce mu akan wani tsari wanda idan muka tafi akan wannan tsarin za mu ji daɗin rayuwarmu al'amuranmu za su daidai za mu koma sosai kan abubuwan da muka yi a ƙarshe ina gaya mu ku kiyaye ruɗi na sai mace ta fito waje aikin mace ba a waje yake ba malam ai musu tambaya duk wacce ta bayar da amsa zan ba ta dubu biyar wane ne ya gane wannan masallaci wanda aka ce ne wace ce za ta faɗa mana aka ɗin da ya gane wannan masallaci waye shi a ani ba haka nake so ba shi ne wane ɗan wane mai shafin facebook a wane da kaza da kaza ni haka nake so zama to to ku tsaya ku tsaya ya ci nasara ko bai ci nasara ba rashin sanin shi da bakwai ba ya amfane ku ko ya cutar da ku yanzu da gashi da bai a cutar da ku ba gashi kuma rashin sanin sa ya amfane ku to aikin mace kenan ya sunan babu imamu malik kin san ta aliyatu bintu sharif ko sunanta ba ku sani ba amma kun san imamu malik saboda ta yi producing din imamu malik a ina ta wannan aikin a koya a cikin gida ya sunan baba umar ibn abdulaziz tun da mun faɗi malami mu faɗi kuma shugaba ya sunan baba shi eh ba ku san ta ba ko amma ta iya mana producing din umar ibn abdulaziz adalin shugaban da duniya ba ta isa ta manta shi ba ko a nan gida najeriya ya sunan baba usman dan fodiyo amma ta iya saman mana da Usman dan Fodiyo ya sunan babu Alhaji Aminu dan tata amma ta to Mariya waye gina miki babu dan wata ce amma ta saman mana da Alhaji Aminu dan tata kuma gashi ne sai ki ji ya bada miliyan 500 a can ai aiki ya bada biliyan 1 a can ai aiki ya bada biliyan 2 a can ai aiki rashin sanin ta ya cutar da ku to don haka ba ma buƙatar aikin mace baya buƙatar sai an santa a ƙarƙashin ƙasa take aiki kuma wallahi aikinta shine jigo in dai mace ba ta yi aikinta ba ba ranar da duniya za ta zauna lafiya kuma maƙiya musulunci sun gane wannan shi yasa waɗanda suka girfafa su ne mata don haka iyakun wa iyakun iyakunna wa iyakun ku kashe kunnanku ku yadda da musulunci ku yadda da Allah shi ne ya fi kowa sanin ɗan adam kuma shi ya tsara rayuwa ku yadda da abin da Allah ya tsara muku ko shakka babu ba a taɓa mace ne ba a taɓa halitta ne karamar da mace Allah da ta kai mace ba tun daga tarbiyya manzon Allah ya raba ya raba mana irin ya nuna mana irin nauyin tarbiyyar da 'ya'ya mata suke yau ko sallah aka zo kuɗin da za ka kashe wa ɗan wannan yaron da kuɗin da za a kashe wacce yarinya ɗaya ne saboda haka mun fahimta mu gane abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah
masha Allah Allah ta amfana da barka masha Allah Allah ta kada alkhairi lalle malam ya girgiza mu lalle malam ya motsa zukatan mu kuma lalle malam yana son ya zamanto mu gudu tare mu tsira tare Lala ya tunatar da mu akan ainihin halittar baban mu Adam alaihi salatu wassalam wanda kuma jigo sai Allah ya zaba mashi matarsa domin ta taimake shi akan jagorancin da aiki ya daura masa amma kuma kashi ya kaddara wa ubangiji sharri da makirci irin na shi da iblis sai da ya da su a cikin gidan aljanna da jin daɗi da inuwa da tufafi ba yunwa ba kaza bai kawo su gidan duniya domin a wahala waye bai wahala da miji ne zai wahala amma kuma kowanne da masuliyar da Allah ya daura masa kamar yadda malam ya mana ishara zuwa gare shi to sai dai mu sani wancan iblis din da ya yi mana wancan mutum gwiwa ya kadda baban mu Adam alaihi salatu wassalam da ya dan ya dawo da mu nan gidan duniya to fa yana nan da rundunansa suna nan suna bin mu ba za su gushe ba sai sun ga sun halakar da mu shin wannan abin da Allah ya ɗaura mana na bauta masa za mu yi idan muka yi sai mu zamto mu samu tsira mu koma wancan gidan da muka fito aljanna muna fata Allah ya taimake mu ba da gamda da ta amma idan muka fi son zuciya muka fi tafarki ta iblis shedan ya ruɗe mu to lalle za a yi ƙasar ƙarƙatantar zai zama to sakamakon da zai zama to idan mun koma bayan mutuwa ba wallahi ba za ka yi kyau ba kuma shi ne yana nan yana da yadda ba zan zo ta da kima ba Allah ya saka mana da alkhairi abu na gaba kafin mu yi karanta tambayoyi zan ba shugaba kuma Sheikh al-Imam Abubakar Umar Bidadu babban limami a wannan masallaci da cibiyar Abdullahi da Abbas domin ya mana ta'aliki akan wannan muhabara an yi mana malam yi mana ina miƙa abin magana zuwa ga malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya jaddada shi ya wafaka shi akan ta'alikin da yi mana zan ba malam shi ba a cikin أحسن الله إليك إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يوانا مهلتا ونا زمان البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a farko baya ga godiya ga Allah subhanahu wataala zan bi sahun shi malam dr magaji falalu zarewa da ya gabatar da godiya ta musamman ga kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa qamatus sunna wacce ita ce ta bubbugar da wannan alkhairin a wannan jihar gabaki daya akwai ko kuma in ce kusan duka local government din da ke jihar Kaduna ina tsammanin ana gabatar da irin wannan lacin a yanzu haka in dai ba waɗanda suka gama ba kuma zai yi wahalar gaske a ce an gama kila da sai birnin gwari ne banga an sanya program a can ba mai yiwuwa saboda laluran tsaro da irin taɓarɓarewar tsaro a yankin Allah ya daidaita mana al'amura Allah ya saka mu shugabanninmu na ƙungiyar jama'a ya zarce bida a wai kawo suna da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu imani Allah ya ci gaba da taimakon gaskiya da rayuwarsu da lokacinsu da dukiyansu da iliminsu a mataki na biyu zan yi jinjina da godiya ta musamman ga babban malamin nan namu wanda ya zazzaga mana waɗannan alkhairai tun jiya muke kwankwada muke sha muke wadaƙa a cikin alkhairan nan da malam ya zo mana da shi wannan babban malami namu dr magaji falalu zarewa duk wanda ke kallon gidan talbijin na wisal wisal hausa tv yana ganin karatuttukansa wani lokaci ka ga yayi karatu shi kadai wani lokaci su yi da abokin shi kuma ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan gari dr abdurrahman sani yaƙo wani lokaci za ga suna yawan yin program tare to shi malam shi ne darakta na wisal hausa tv shi ne darakta na wisal hausa tv allah ya mishi jagora ya ƙara mishi basira sannan malam ya yi karatun shi a jami'atul islamiyya can jami'ar madina kamar yadda malam yin shimfiɗa yake cewa mu ne magabata waɗansu kalmomi dai da shi malam in ya faɗi muna fata allah ya gafarta masa amma shi nan gabata ba wani wayo a ciki ba dabara ba kokari kawai tsari ne daga Allah dabata ba tsari ne daga Allah ni na je jami'a islamiyya 1998 1998 na dawo garin nan da digiri na farko 19 a 2002 ina jin a lokacin malam ku a lokacin kuka tafi ko a lokacin muka yi daura shi okay shi kuma malam a lokacin suka yi daura suka tafi 2003 kenan to ya karkara karatun shi ga baki daya 2018 yayi digiri na farko yayi digiri na biyu yayi digiri na uku kaga ai so suka kwankwada ajin suka sha madaran sosai suka sha suka koshi mu mun sha amma mun fito da ɗan sauran yunwa a tare da mu da kishi aka rawuta amma su ne suka kwamfada hakikanin abin da suka kwamfada shi ko wancan gaba ka kaddaran Allah ne baka da nayi a ciki kuma ya kammala karatunta 2018 kaga shekara nawa kenan yanzu bai wuce shekara biyar ba da haka shi yanzu in ka tafi jikin shi ma za ka ji danshin garin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam karamta ba da a ce da ga da abin da ne sai mu ce bari mu shafa mu samu tabarrukin amma da tabarrukin mu samu saboda ya ya shayar da mu ina tabbatar maka cewa ko gangan jikin shi ka taba wallahi ba za ka samu ɗaya cikin ɗari na abin da muka samu ba irin alkhairin da ya zo mana da shi to addu'a muke yi Allah ya saka mu malam da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi duniya da lahira Allah subhanahu wataala ya shirya masa zuri'ansa ya ƙara masa haske da buɗi ya kuma ƙara mishi yalwan arziki domin mun tabbatar da cewa irin wannan basiran da ƙwaƙwalwan yana da alaƙa da nutsuwa natsuwan nan ko in kana zaune da yunwa zai wahalar da ta same ta to kaga irin wannan basiran ta malam da muka ribata yanzu kafin mu wasu da dama sun ribata a kusurwoyin duniya to yana da alaƙa da irin kuma rufin asiri da mutum yake ciki shi yasa yana da kyau ku ta malaman ku addu'a na rikin asiri da haske idan malamai suka ci suka koshi sai su yi aiki aikin da baka taba tsammani ba amma duk yayin da malami ya so ya aikin alkhairi amma yana tafe da yunwa zai wani abu ba zai ci da komai ba wannan basiran kana ji kana gani za ta ji to Allah ya ƙara wa malam yalwan arziki da basira Allah ya ƙara mishi ilimi mai yawa mai amfani mu ci gaba da samun amfani daga gare shi a baya da yan uwa wanda yake so wa'annan duk yan gida ne wato malam yayi mana bayani akan al'amarin yamaci to ni yan uwa abin da na fahimta a cikin halittun da ke rayuwa yanzu a ƙasa masu hankali ni ban ga wanda Allah ya yi magata kamar yamaci ba sati biyu nake tsammani nan aka yi wani lacca kusan kucin irin wannan ko da ta Muhammad Ali ya gabatar sai na fahimci wato wata gata ne kawai Allah yana ya mace mu ba a yi wa'azi akan mu da yawa mu ba a yi wa'azi akan mu samun ka da an yi wa'azi akan mu yana da wahala amma kimanta ya mace yasa duk in an tashi wani lokaci a ɗibo abin da faɗi wani lokaci a ɗauki wata gaba daga cikin gaɓaɓɓen da yake ɗauki ‘ya'ya mata wani lokaci a ce tsarki da ya shafi mace jinin al'ada da jinin haihuwa a wannan namiji ba ya yi wani lokaci a ce haihuwa wani lokaci a ce kaza wani kullum dai zai ɗauki wata gaba daga cikin gaɓaɓɓen da yake ɗauki ‘ya'ya mata amma samun kaji an ce ma za a yi lacca akan hanyoyin neman kuɗi yana da wahala hanyoyin neman kuɗi ba mu abin da ya shafe mu kenan ba yana da wahala amma ku ƴaƴa mata Allah da ya muku gata wanda yake kuna da waɗansu sinadarai ne da Allah sa dole ku farin jini Allah ƙara muku farin jini so ku ƙara godiya da Allah akan wannan gwargwadon iyayen iman da Allah ya maka gwargwadon iyayen da tambaya take a kanka wanda ke da farin jini sosai tambayan da Allah zai mishi ba fa irin tambayan wanda ke da bakin jini bane ba kamar yadda yake wanda ke da kyau tambayan da za a mishi a kan kyau ya fi ta tambayan da za a yi mamuna na a ni'ima ce ai wala tus'alun yawma idan alin na'im duk ni'iman da ka san Allah ya maka akwai tambaya a kanta da aka ku ga yadda za ku kwaci kanku a gaban Allah akan wa'annan tambayoyin da za a yi muku cikin ababen da malam ya magana a kai sai na dawo ina ta tambayan kai na yanzu din nan wai shin ƴaƴa mata kun ɗauki aure ibada ko ko kun ɗauki aure menene ne kuka ɗauki aure
ko entertainment to ai ko ko jin daɗin ne ba su ɗauko hanyar ma jin daɗin ba shine maganar da malam ya kai sukunin cin da yake magana zan zo gaban nan amma aure a matsayin ibada kuke yi ko ko a matsayin riba kawai ke ki ci riba ko da ko kin bugi hancin abokin zaman ki galibi da iyaye da iyaye mata da iyayen mata abin da suka dauka kenan shine malamin muku ga misalai kina da dukiya ba za ki fitar shi ki taimaki mijinki ba ki taimaki gidan aurenki za ki boye abinki sannan in kika samu ko ƴaƴanki ko wanda kike da iko da shi ya samu ki hure mishi kunni kar ya taimaki mahaifinsa kar ya taimaki iyayen da suke zaune tare da ki wata ma har uwan mijin take zuga 'ya'yan kasi mata akwai matan da take kishiyan uwar mijinta ne to kaga wannan ba ta dauki aure ibada bane ta dauki aure riba ne kawai an kada wani kasuwanci ne in ta ci riba kowa ma ya lalace alhalin ko auren nan ibada ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda al-Imam Tabarani ya rawaito yace man tazawwaja faqad istakmala nisabili falyattaqillaha fil nisl baki duk wanda ya aure ya cika rabin addini ya ji tsoron Allah a sauran rabin da ya rage idan ana neman a shiga aljanna a samu maki hamsin ɗari ne to ke daga lokacin da kika yi aure kin samu maki hamsin sauran maki hamsin ya rage ne to kina jin cewa kawai din ki shiga ɗaki ki kulle kofa ki da mijin ki ku hau da ku yi wasa ku fito ku je bayan ku yi wanka shikenan sai a ce kawai an kasta miki kin samu maki hamsin Allah wannan babin ne zai baki maki hamsin ɗin nan waɗansu nauyace-nauyace ne a ibadance ke ƙauƙashin aure wanda in kika daure kika sadaukar da kanki kika iya ɗaukar ku kika yi aiki da su su ne sai Allah madaukakin sarki sai ci hanka da addini to da daman mu mata ko iyayenku ba su ɗauka aure ana yin shi na ibada ba ne wannan ya sanya ɗan ƙanƙanin abu za ka iya jin iyaye a yanzu ba iyayen da ba sukan iya riƙe wuta ma a raba aure ina misali sai ya ce to shi fa bai dace aiki ba a kan rashin aiki iyaye da yawa za su iya yarda su kashe mai yasa aure Allah ya fata mala sosai aiki da lura da ce da sai mace ta rike kai
aikin ta na gida ma aikin ta na gida shi ne malam magana da yayi yanzu idan da an ɗauka kamar yadda ake sallan azhar haka aka ɗauka take zaman aure anya ubanta zai kokari ya kashe mata aure saboda bata yi aikin gwamnati ba to wani lokaci ba ma aikin ba ne a kan karatun ne ƙila ana son sai ce digiri shi kuma ya in ce diploma ya isa a kan wannan iyaye da yara su iya yadda suka sha'uni ba su ɗauka ibada ake yi ba ke ma a kan wannan za ki iya tada ma namiji da hankali sai dai duk bala'in da za a yi a yi sai dai ko in za ki zan kamar wata kamar wata wata kadduwa ki je can ku saɓani da miji ya hana ki karatu ki koma gurin wani namijin ki sabani da shi ya hana ki aiki ko ki koma gurin wani namijin ki sabani da shi ya hana ki kaza sai dai ki zama kamar kadduwa ki ta zuwa kina kwanta zan ɗakin mama Allah ya tsare gaba ta biyu malam ya batu akan yadda abubuwan da za su dawwamar da soyayya da kauna a gidan aure to wai tambayan da nake yi shine gidajen auren mu yanzu suna gina ne akan soyayya akan doron soyayya ko ko suna gina ne kawai akan dai kawai dai Allah zai sa mu dace kamar yadda kuke cewa kawai ta hakuri galibi gidajen auren mu yanzu fa kawai suna tafe ne kawai dai akan dai Allah zai sa mu dace jiyan nan muke nasiha da ni da malam Muhammad Abba a wurin wasu na taɓa gaya muku wannan kwanaki cewa bature ba Allah ba ma'aiki a rayuwarsa zai auri mace tana a shekara ashirin da biyar shi yana shekara talatin za su kai shekara sittin kalmar da yake gaya mata tana amarya a satin farko bayan shekara sittin ɗin yana gaya mata wannan kalma ita ma tana gaya mishi kalmar da take gaya mishi a satin farko yana ango bayan shekara sittin ɗin tana gaya mishi abin da take mishi lokacin da zai fita haka take yi mishi da tsufan shi amma mu ne ke cinye soyayyen gidan aurenmu cikin sati ɗaya wata ɗaya shekara ɗaya an haihu shi ke da soyayya ta tafi sai kuma kawai a koma ana ta zaman haƙuri har shi ne na tuno akwai na taɓa gaya muku shi ana wata rana ne muka yi tafiya da waɗansu daga cikin ƴan wa'ala gafa tamala sai muka je wurin Profesa Mansur ya shirya wani program a Sokoto. Da muka je aka gama program ɗin mun dawo ɗaki sai nake ce ma ƴan uwa wane ne zai kira mata sai ce mata I love you. Ga naira dubu ɗaya. Naira dubu ɗaya kin ga aikin dubu ɗaya ai ba ƙaramin aiki bane. Waɗansu ƴan uwa suka ce za su kwatanta. Tun a kin kasan an faɗo. Aka kira mata. Salamu alaikum. tun anan kai kasan ba za a rabu kirki ba wa alaikum assalam na gajiya lafiya ya yara um um ki bari dai in mutum abin da nake son zan kira ki dan Allah dan Allah wai soyayyar na ta riga ta cika ci mutum kai dan kalmar nan mai sauki shi ne nake cewa inda baka ba da urudin shi ka ce ai ai kafa dari cikin minti biyar an yi urudin I love you I love you I love you kafa dari to amma ya gagara kaga ya nuna maka babu soyayya ga baki daya a irin wannan zamantakewa to yana da kyau mu ƙara bibiya akwai gudunmuwan da mata kuke badawa da yawa shi ne malin ya kawo ƙofofinsu da yawa wallahi ko kuke ba da gudunmuwa gurin zaizaya soyayya da cinye soyayya tun kafin lokacin da soyayya ya kamata a ce ta yi rauni kuna ba da gudunmuwa ƙwarai da gaske shi yasa rashin samun sakinan nan da miji ke da shi a wurinki to kofa ce daga cikin kofofin da ke zauzaye wannan soyayya malam ya kawo abubuwa da yawa kuna ganin za a samu sakina da matan da baka iya magana ba ina baka iya magana ba iya yanki masu koya ma ba su koya maka iya magana ba kawai da dai suka ganta ta yi wata gaba gaba ta fara neman a siyo wata auduga shikenan malam Ahmad Ali ya ce sai a ce to a kawai da ita kamar wata annoba ba ta iya magana ba ana da baka malam za a samu sakina da matan da ba ta iya magana ba azalcin na magana ta shawo kanka in kana cikin damuwa kamar yadda malam ya ce buga misali
ta sha wannan mara to kuna ganin za a samu sakina da matan da take kazaniya bakin ta na wari
na ke ba ta aske gashin hammata da manzon Allah ce a rika askewa ba ta aske gashin mara da manzon Allah ce a rika askewa ba ta yanke kumba da manzon Allah ce a rika yankewa ba ta wanke ba ta wanke tsaftace wurare masu Magana.
da suke ɓoyayyu cikin kunni gefen kunni matsi matsi hammata wane ne irin waɗannan wurare da suke tara datti ba ta wankewa rasul barazum da manzon Allah kudacin hadisi kuna jin za a samu sakina da irin wannan matan za a samu sakina da matan da yake ba ta tsaftace kicin kana iya zuwa kicin ka ga kai kusa da kicin ɗinta za a samu sakina da wannan matan ana ga fita mara karama karama ba ta tsaftace bayi za a samu sakina da irin wannan matan har shi ne nake gaya ma waɗansu ‘yan uwa cewa maza da yawa sun kawo kuka cewa mata ba su iya tsarki ba gaskiya
tsarkin bayan gida musamman sai mace ta je ce bayan gida sai ta zo wanke bayan gidan nan sai ce dumu dumu da bayan gidan nan a gabanta kuma shi ne sai matsalar infection ya yi yawa a cikin mata saboda ta wanke najasa kuma ta wanke ta murge najasar ta gabanta sai ka ji wata ƙoraje wata jinin al'ada na mata yawo wane ne irin waɗannan abubuwa idan tana kusa da mijinta wari take yi wari kashi take yi alga wata mana za a samu na- sakina da irin wannan mata za a samu sakina da matan da yake ba ta da sana'an yi sai dai ita kullum kawai ce maka haka tsabani don Allah jama'a akwai wanda ake roƙon shi kullum ya dada yana son ka ba Allah ba duk wanda kake roƙo kullum sai ya ji baya ƙaunar ka har shi ne nukan naƙanto zancen bar mana coge mawaƙiya ce ta ce duk macen da baka sana'a aure ce ne aura jaka duk macen da baka sana'a aure ce ta kira ta ballagara bankaura duk macen da baka sana'a to ta raba gora da ninkin gayya na bakin jini a wurin mijinta ba za a samu sakina da ita ba wannan na daga cikin dalilan da zai sa ka zama jina yau shan mur ga mata saboda ya san yana sakin mata fuska za ta dora mishi nauyi yana sakin masa fuska ta ga fuska za ta dora mishi nauyi za ta yi goma su kawai ta shan mata ma yi magana ta yi magana ta yi har ina ji in ya sake mata jiki za ta sami shi da Allah za ka ban kaza ne ba ta sana'a ki sana'a ki taimaki mijinki ki taimaki gidan aurenki ki taimaki ƴan uwanki ki zumunci ba za a samu sakina da irin wannan ba to ala ayya ni dai ina son ne ku gane cewa sakinan nan akwai abubuwan da fa sai an yi da gaske ne sannan za ki iya kosar da mijinki ya zama sakina cikin zama sakinan sosai in zama malama sakina in ma sunan ki Aisha to kuma Sakina in ma sunan ki Rabi'a Sakina in ma sunan ki Hawwa Sakina saboda mene akwai sakina da Allah maɗaukakin sarki ya gwama ku da shi kuma mijinki yana samun sakina za a samu sakina da matan da ba ta iya girki ba ta yi miyan kuka kamar an wanke gashi kun gani matsalolin fa da yawa da haka malam insha Allah ta'ala shugaba jiya ce za mu gayyato malam wani lokaci na musamman zai zo ne ya mana daura da izinin Allah zai zo ya samu kwana biyu kuma haka za mu ba ku kwana biyu irin yadda za mu ba maza jirsa biyu ko uku haka kuma za mu ba ku jirsa biyu ko uku da izinin Allah ya zo ya tattauna akan matsaloli sosai ya fito mana da abubuwa amma ni a fahimta ta kamar ke yanzu da nake magana da ke kowace ta gane kanta ta ko kowace ta kalli kanta ta dai gane kanta kada zama ba ke bane ta ɗauka ke to in dai ke ce din ni a fahimta ta ba wata kalma ma da ya rage a gaya muku wanda ba a gaya muku ba wanda za ku gyara zamantakewar gidan auren ku ku samu lada da la'ada ku ci riba mai yawa ku samu ƙaunar miji ku zauna lafiya a gidan aure ku ji daɗi ku yi walwala kuma ku samu lada mai yawa a gurin Allah ku samu aljannan Allah ba abin da ya rage ba a gaya muku ba sai dai kawai muku aiki da shi ba so ala ayi hal insha Allah ta'ala kwamitin da awa na mata za mu haɗin gwiwa da su da izinin Allah mu shirya lokacin da za mu sake gayyato malam in mun gama shiri sai mu gayyato malam mu ba shi jirsa biyu ko uku da ƴan uwa mata maza ma mu ba su jirsa biyu ko uku a yi mana daura za mu samu amfani da yawa da izinin Allah ko da ba ni da daidai insha Allah ta'ala dai kun ji sakamakon Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi ya datar da mu ya mana gamdakata a amfani mu da abubuwan da malamai suke gaya mana wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah Allah ya saka حفظكم الله حفظكم الله حفظكم الله ما شاء الله يبارك فيكم بعد الشر Allah ne ka tare da والله المستعان kuma da kita ya da alkhairi insha Allah jazakallah kan wannan tariki da ya mana ko kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da suka gaya mana
a gurguje saboda yanayin lokaci ya tafi a shi za mu ɗan zaɓo an tambayoyi amma da Allah a yi haƙuri idan kin ji tambayan ki bi shiga ba yanayin lokaci ne ba mun raina tambayan ba ne ko makamanta haka kowane tambaya na da muhimmanci amma mun iya ƙoƙarin mu ɗan zaɓi waɗanda suke da alaƙa kai tsaye da abin da malam ya tattauna mana malam mai tambaya na farko take to Allah ya saka malam da alkhairi malam kamar yadda ka ce Allah ya ce mata su zauna a gidajensu ya ce to amma take cewa abin da yake faruwa yanzu da yawa mazan sun bar ma mata hidima ba sa sauke faralin da ke kansu ma'ana na ciyarwa da makamantan haka dole ya sa matan suke fita miji ya tafi ya barta ba abinci bai ban mata abin da za ta ci ba ga kuma yara to malam yanzu ne za ta yi ta fita ta je ta nemo kila za ta ɗanyi wani sai da sayarwa ne ko ko aiki ne ko ko ya za ta yi domin mijin bai ba ta abin da za ta ci ba
kwanci to ayi rike lafiya to bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa man wala ko na to wannan tambayar ai tana da mafita saboda asali haƙoƙi ne akan ma'aurata akwai haƙƙin da suke kan namiji akwai haƙoƙin da suke kan mace idan miji ya ki ba da haƙƙin da yake kansa musulunci cewa yi kawai ta fita ta je ta nemo eh matar abu sufiyan radiyallahu an ta samu matsala ne kama da wannan ta je gurin manzon Allah ta ce ya rasulullah inna aba sufiyan rajulun shahih la yuqini ma yakfini ana wa walidi ce ya rasulullah abu sufiyan mutum ne mai mako baya ba ni abin da zai ishe ni da ‘ya'yana. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khudi ma yakfiki anti wa waladiki bil ma'ruf kin da suke din abu ɗayan ki kuma kin sa inda abincin yake ki rika daukar abin da zai ishe ki da ke da iyalanki amma ba tare da barna ba wannan solution ne kuma musulunci ne baya idan ya zama cewa wannan solution din babu kulle mu kullun san yake aunawa yake ya zama al'amarin nashi ya kai ya ta'azzara ya kai inta abin da musulunci ya nema shi ne ke nema a shiga tsakaninki da shi ki je ko ki faɗa wa wasu magabatansa ko ki gaya wasu magabatanki sai a zo a tantauna ku faɗi iya abin da yake buƙatun ku ne na wajibi shi kuma ya ɗauka gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya huwace masa yake ba shi idan ji ya ƙi yin wannan akwai hukunci da musulunci ya rattaba shi ne nake haƙura da shi ba kya buƙatar saboda ki kiyaye ismar aurensa ke kuma ki je ki babbaka kanki a cikin ta jahannama kan ne saboda fitar da zaki wace irin fita ce na'am ya halatta mace idan kamar da malam ya faɗa Allah ya bata damar yin sana'a ta cikin gida da ba za ta sa ta cakuɗi da maza ba ba za ta sa ta ta zanto ta yi wa sarari da haƙoƙin da suke kanta na zamantakewar aure da kula da gida da kula da iyalai da makamantansu ba ya halatta ta sana'a sai da tuna khadija ta radiyallahu anha ta yi sana'a ko manzon Allah shine mataimakin ta wajen harkokin sana'arta to amma maganar shine da yawan maza wani zuban abin da yasa suke hana mata sana'a akwai tunani da yake cikin kwakwalan maza da yawa cewa in dai mace tana da rufin asiri ba ta mijinta da kenan ya kamata mata su canja wannan abu ya aka yi wannan tunanin ya shiga mazaje da yawa kenan abin yana faruwa kuma faruwar tashi har ya zama zahira ma'ana ya zama cewa mafi agalabin matan da suke da rufin asiri din to maza kawai hakuri suke da su amma ba sa samun abin da suke samu ya kamata na ɗa idan da a ce aka sun haka ne matan da suke da rufin asiri mafiya yawan maza suna jin daɗin su uwa yadda manzon Allah ya ji daɗin sai da tuna Khadija babu dalilin da namiji zai fito na fito da ke a harkar sana'a shi sa da yawan mata sukan ce malam alƙa wa maza wa'azi ya kun ji manzon Allah har yanka akuya yake kaiwa kawayen Khadija kwarai da gaske ba laifi ne amma ya Khadija ta zauna da manzon Allah kike wajen ranar da ta harare shi ba ta girma ba ta yadda zaman aure take a ƙarƙashin manzon Allah take su saboda haka idan aka kai wannan gaba ni na ganin ba mafita ba ce kawai ki da kirji ki ce sai kin fita ki je wancan kasuwa ko ki je wancan gari sari ko ki je wannan kaza a abu matakai na shari'a mai shari'a ta tsara a zuwa samu su malam malam mijina kaza kaza kaza kaza sai a kirawo shi sai a zauna da shi sai a tunatar da shi haƙƙin da yake kan shi in bai shirya wa ɗaukar wannan haƙƙin ba me amfanin zaman ki da shi saboda haka wannan shi ne matakin da yake akwai amma wannan ba yana nuna cewa na nuna cewa sana'a ba ta kamata ba a'a ko aiki bai kamata ba a'a amma ya zama dai cewa ba zai hana ki yin abin da yake shi ne asasi shi ne asalin bautar da Allah ya dora miki ba saboda ba zai yi garin wato yin fenti kuma ka rusa ginin gaba ɗaya ba ina fatan mun gane to saboda haka wannan shi da abin da zan iya faɗa ta in ce Allah ba ma matakin shara na Allah ya saka malam da alkhairi wannan ta malam addu'a da farko ta Allah ya ƙara ma malam lafiya da nisan kwana mai tambaya ta ta Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana masu albarka amin ta ce malam ina da mijina ne da muke tare da shi amma akwai yaransa wanda nake kula mashi da su wanda ba ni na haife su ba amma ko da yaushe idan na ɗaura ma yara na aiki ko na sa su awa an sabu na kwaba musu baya cewa komai amma idan ya zama to wa'ancan yaran da ba ni ne na haife su ba idan na kwaba musu ko ne musu fada sai ya nuna min bacin ransa to malam yanzu idan na zira musu ido ban kwaba musu ko me suka yi nayi laifi to
asali shine abin da kike yi idan har yadda kika gaya mana haka yake to kina yin abin da ya kamata wannan kuma ya nuna shi mijin bai fahimci ne ake nufi a tarbiyya ba ai abin da dama ake nema shi ne ba wata mata yanzu da za ta zo da za ta so a ce da ɗanta soko ba wata mata da za ta so ta yi tarbiyyar yaron da za a zo a ce sha-sha-sha ko ta yi tarbiyyar yaron da za a ce rago kawai ko a ce ƙazami kawai ko a ce da kiki kawai ko to kuma wannan tarbiyyar tana da buƙatar cizawa tana da buƙatar busawa akwai gurin da za a yi lallaba akwai gurin kuma da za a zari iri wannan shine haƙƙinki domin babu matar da take so ta tarbiyyantar da lalataccen yaro wanda za a ce shine ya addabi kowa a cikin faɗin zariya ko kuma shine wanda in ya wuce a ta cewa Allah ya mana maganinka ba wacce za ta so ta yi ko yadda kike so in ɗanki ya zo ya wuce a ce ikon Allah ka ga yaron nan duk unguwan nan ba wanda ya kai shi ƙarfin haddar Qur'ani ba wanda ya kai shi natsuwa ba wanda ya kai shi to da ɗanki da wanda ba naki ba duk haka ake so wanda idan yaron ki yayi abin da bai kamata ba kika ga hanyar ladabtar da shi sai ta kai da ba shi wani fatik ko ladabtar da shi ko yi masa bulala to shi ma wancan da ba ɗanki ne na cikin ki ba amma yana ƙarƙashin kulawar ku ta sanadiyar mijinki haka ake so ki to idan ya zama cewa wannan mijinki bai gane ba to sai ki kokari ki ga kin fahimtar da shi cewa to abin da nake so ka fahimta Allah shi ne shaida amana ce ta bani kuma ina yi yadda ba zan so na wani kaza ba haka nake tafiyar da yaran amma idan ka fahimci idan kai ba shi ne tsarinka ba to ka zana min tsarin da kake so in rika tafin maka da yaranka ta yadda nan gaba ba za ka zarge ni ba kuma ka kira yaran nan ka gaya musu cewa ga tsarin da ka ɗora ni akai in tafiyar da su ta yadda su ma suka girma ba za su zarge ni ba in ya gamsu da wannan shi ke idan kuma Allah ya sa ya fahimci ne kike so ki nuna masa to na tabbatar da cewa zai canza tunani abu ɗaya ne duk lokacin da za ki isar da wata ma'aluma ma'ana za ki isar da wani information zuwa mijinki ki isar da shi a matsayin ki na mace ku kiyayi umarni da ba mazajen ku umarni da yawan mata ta hunukum alfabu na fugarsu suna haƙintarsu so take ta nemi izini amma umarni take bayarwa shi kuma namiji daga cikin babban bala'i shi ba shi umarni in ya gane umarni kike ba shi wallahi zai nuna miki baki sama hakkin ki nemi izini amma ki ba shi umarni za ki ya ce to hajiya wanci ina ya faɗi sunan babar shi ma ya gaya miki to akwai saƙon da yake so isan miki ita ce maganar da malam yake faɗa wato muna da buƙatar iyayen da za su tarbiyyantar da 'ya'ya har wajen kulci da nafiza wanda kuma wannan karmukan lahu dole sai mun dawo ƙasa yadda ake pre-wedding pictures pre-wedding shashanci to ya zama wajibi mu rika haɗa pre-wedding lectures ya zama cewa unguwan nan a sanar da cewa ibnu abbas za ta kwana biyar tana yin laccoci na mata zalla na yaya kamata ki zaman aure kuma a ba wa wasu matan da aka san sun ci nasarar zaman aure a gidaje a ba su dama wani zubin ma za mu fice gaba ɗaya mu bakku daga kusa yaran a kashe kyamarori gaba ɗayan su kuma a hana duk wata a ce wacce ta ɗauka da waya ita ma Allah ya ita saboda magana na a cikin gida yanzu saboda akwai matsaloli jingim mace da yawa wallahi za ta ga mijinta ya canja mata ba ta san dalili ba kuma ba zai iya faɗa ba in ma dai yana jin nauyi in ya faɗa bai san yadda za ta karɓi abin ba ko kuma yana jin nauyi in ya faɗa za ta fara kai ma haka kake kai ma nan da kake ganin ka a ƙurin nake da kai da kaza da kaza da kaza da ƙara lissafi mai sai ya koma illa iyaka za ta gani a ƙaryarta ina ba ta mun gani to saboda haka ni abin da nake ba da shawara shine abi tsari wanda yake na na shari'a ina fatan mun gani na'am wallahu a'lam na'am Allah ya saka da alkhairi me wannan tambaya take cewa dan Allah malam ka jawo hankalin mu mata akwai da yawa daga cikin mu suna fakewa da zuwa gidan bokaye amma sai su ce malanta ne da Allah malam a jawo hankalin mu akan haka domin akwai wanda na san muna zuwa makaranta tare da su amma sun fake da haka
Ma'ana suna kiran bokaye da malamai ko ko in suka ce za su je makaranta su tafi gidan bokaye ko kowanne laifi idan kika nemi izinin mijinki za ki zo makaranta ko za ki je wani guri sai kika yi sata kafa kika fita hukuncin shi hukuncin fita babu izinin miji ko gidansu ne kuwa idan mace ko ina ne idan mace ta fita ba tare da izinin mijinta ba kuma ba tare da ta san ya ba ta ofa ba ko kuma in ya dawo za ta gaya masa maza Allah ya ce la'anat al mala'ikatu hatta tarji mala'iku duk ta kuɗe za su ce ba ana cewa an tatar masallaci duk ta kuɗe a share maka zunubi ba ta kuɗe kuma a ɗaga darajarka to ke duk ta kuɗe tun daga gidan mijinki mala'ika zai ce Allah ya tsine wuce ba kin ƙara taka la'ananniya tsinanniya Allah ya tsine wuce albarka har ki je ki dawo iya adadin takunki iya adadin tsinuwan mala'iku tsinuwan mala'iku ɗaya take da yadda ta mutane to idan ku dama kuma an sake an je kuma gidan boka ne ada hawa a maru nan kuma ai bala'i ya ya ne kuke saboda kin ma jefa kanki a cikin hadarin da yanzu tsallake ma in kika yi akwai tunanin cewa sai kin yi kwana arba'in kina sallar da Allah bai kula ta to kuma daga cikin dama mafahim shi ko maganar ma'aruf din a cikin misali boka malami wannan yana da buƙatar canja mafahim din ne ya kamata a bambance tsakanin malamai da bokaye shari'a ta bambance ba ta taɓa kiran boka da malami ba. boka kahin ne sahir ne munajjim sunan shi kenan an gane ko ko dai a ce dan duba ko a ce dan tsubu ko a ce mai bugun kasa ko wani abu wanda zai bambance shi da malam saboda shi malami da an faɗa magana ce ta shari'a za a tambaye hukuncin Allah da hukuncin shari'ar musulunci saboda haka haɗa tsakanin wa'annan ko dai jahilci ko sarari saboda tana so ta halatta haram ai wajen malami ne malami ne malami ne ƙarya ne malami baya hukun ƙasa baya kuma mutu sai dai haɗa ki da addu'o'i irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar idan akwai buƙatar hakan ta taso wallahu a'lam
tambaya ta ƙarshe sai ku yi haƙuri da Allah wanda ba su tambayoyinsu ba yanayin zaman ne ba zai ba mu dama amsawa ba malam da yawa sun roƙi addu'o'i na musamman da Allah malam da ƴan uwa da suke zaune nan da Allah a sanya su a cikin addu'o'i wa'ansu suka ce da Allah suna cikin yanayi na kakanikayi waɗanda suna cikin jarabawa da Allah a sanya su cikin addu'a Allah ya ba su ikon cin wannan jarabawa da suke ciki wa'ansu kuma ba su suka ne suka yi musu yawa Allah ya ba su ikon biya wa'ansu kuma sun roƙi Allah ba su mazaje na gari waɗanda suke bukata su ma sun ce malam da Allah ka sanya su a cikin addu'o'i ina ganin wannan shine na ƙarke abin da za mu yi a yi haƙuri da Allah saboda yanayin lokaci ne yasa ba za mu sami tattaunawa akan tambayoyin da yawa ba sai dai kawai waɗanda suke neman addu'o'i din da wa'innan ababe a ƙarke za mu kira babban shehinmu sannan kuma mai almarabbi a sheikh muhammad abdullahi abba domin ya zamanto tsarin muhammad abubakar abba afuwar domin ya zamanto ya rufe mana waje da addu'a ah
Assalamu alaikum wa jazakumullahu shaykhana Ana afuwa da jazakumullahu barakallahu fikum shaykh afuwa ya ce jazakumullahu asabar na sama da sati biyu kenan akwai profesor masu sauwato da shi da komar nuna da gobe za su ayi wato za su kawo mana ziyara wannan gari su da rana juma'a sha biyu da wata zuwa sha uku da wata insha Allah ta'ala za ka gabatar da fa'ala a wannan masallaci sannan za ka gabatar a masallacin masu da ke madamar sarki amma na maza ne a kan magaba da isha shi kuma da za a yi a nan masallaci na maza ne da mata ne shi a kawo yara wani sa da magana da na wata bai tare da
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد جميع الدعاء وأنا مجلسي وأنا مسألتي نعم ذكر الواقع الأنهار والفرد amin kun ga duk da mun zama baki sati biyu an yi wannan jirsa gashi yau an yi gashi ana albishir wani jirsa zai zo haka ne to kun ga albarka na ta biyowa yana ta biyowa to Allah ya ba mu ikon dukkan nusra da ya kamata ka bayar gudunmuwa da za ka bayar wani gudunmuwan shi ya hararto ne wani kuma ya jawo wani wani kuma ya tabbatar da karatun da ake yi an kiyaye an haddace kuma an yi aiki da shi haka ne to da ka Allah ya ba mu ikon kiyayewa shi kuma malam da ya tattaki tun daga ƙasan Kano ya shigo gari kuma a ƙarƙashin wannan tafiya ta ƙungiya to Allah ya ƙara masa albarka a rayuwa Allah ya sanya rayuwarsa na gaba ta fi ma na baya kuma amfanin al'umma da yake yi to Allah ya ƙara albarka a cikin haka shi ma liman da muke tare da shi malam Abubakar imam shi ma Allah ya ƙara masa albarka ya ji kan iyayensa da mahaifiyarsa mu ma ga baki ɗayan mu muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa ko kuma da sunayensa mafi kyawu muna roƙon Allah da kokon bara ga mu a ɗakin ka ya Allah muna roƙon ka inna nad'uka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tufarrija anna ma nahnu fi اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اكتب عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك ندعوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن شاء الله لازم.